asali da farali da nafila suna taruwa suna haduwa fi jami'in umurul wajiba wal mukammila cikin dukkan al'amura na wajibi da kuma na kammalawa wato na na an ce al'umurul mukammila masu kara darajar abu da su tashi kama tashi cikar kamala umurul wajiba suna sa tawaya ne idan babu su al'amurul mukammil kuma yana kara abin kyau da haka da farali da nafila suna tarayya duka a asali nan ce a asali shi ne a umarni na farko amma daga baya a iya samun wasu sanje-sanje su shafi wani bangare su shafi wani bangare walmufsida walmunkisa da kuma al'amura masu ɓata ba da al'amura masu tauyewa batawa kwata-kwata a ce abin idan idan an yi shi tallata ba ce tauyewa abin da a ce idan an yi shi ko idan an rasa shi sallar ba ta ɓaci ba amma daraja ta tara ba asali da farilla da nafila tare suke a waɗannan abubuwa fama sabata hukmuhu fi ahadihi ma sabata lil akhar abinda hukuncinsa ya tabbata a ɗaya daga cikinsu ya tabbata wa ɗayan ma illa ma dallar dalilu ala tafsirihi kun ji ayar da kuka samu da asali sai dai idan abin da dalili ya yi nuni akan tafsirin keɓe shi wato asali suna tare in an samu wani dalili da ya keɓe farali banda nafila ko ya keɓe nafila banda farali to sai a yi aiki da mukhassis أو المجاعة ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة النفل والفرض من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه ولهذا سبب هكا نما أخذ العلماء أحكام صلاة النفل والفرض ما لمي سكري كيف كنشو كنشن نافلة بنفر الله من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم دقا واتو سلسة sallar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mutlaq sala ma'ana take ba kaidi na sallarsa ba tare da da lokacin da yace da yace sallu kama ra'aytumuni usalli wannan mutlaq sala kenan to sallah kamar da kuka ina yin sallah bai ce musu bai ce musu ku ga yadda nake farali ku yi farali haka ku ga yadda nake nafila ku nafila haka ba sai ce ko ku sallah kamar da kuka ina yin suna yin sallah wata ran kuma ya hau mimbari ya gwada musu yadda ake sallah nan ma suka gani bai ce musu haka za a yi nafila haka za a yi faralli amma nafila ma gobe zan gwada muku shine mutlaqu salah take ba kaidi na sallar sa yadda yayi sallar sa babu ba bambancewa to daga nan daga siffar wannan sallar malamai suka riki siffar sallah ta farilla da nafila wa amrihi wa nahayi haka nan daga mutlaqu amrihi wa nahayi daga sakin umarninsa akan salloli abubuwan da ya umarni a yi su a cikin sallah da sakin hannunsa a cikin salloli abubuwan da ya hana aikatawa a cikin salloli wato daga nan ma duka suka tsinkayi yadda ake yin sallah ta farilla da nafila ba tare da shi din wajen aikin nasa ko wajen umarnin nasa ko wajen hanin nasa ya bambance farali da nafila ba walakin ma'a hada malaki sai dai duk tare da hakan fa bainahuma furuqun kathira tsakanin su akwai bambance bambance masu yawa tarji'u ila suhulatil amri fi nafli wanda wannan bambance bambancen suna komawa ne zuwa ga ko dai sauƙin al'amari a cikin nafila wa targhib fil iksar minhu da kuma suna komawa ne zuwa ga sauƙin al'amari a cikin nafila wa targhibi fi iksar minhu da kuma kwaɗaitarwa wajen yawaita yin nafila wato wasu dalilai sun zo sun bambanta fari da nafila lura da cewa ita nafilar ana son a sauƙaƙe ta fiye da farali saboda faralin nan an riga da an farlanta shi biyar ne a rana ba rage ba ƙari baka isa ka rage ba inda kana son aljanna kuma ba a sa ka ƙara ba ba umarce ka da wannan karambanin ba amma ita nafila sake ba kaidi in ka ga dama za ka yi sau biyar in ka ga dama za ka yi kun ga mafi karancin abin da aka samu na rawati sau goma sha biyu ko ba ka ba sannan kuma za ka iya fiye da haka cikin dare za ka iya za ka iya a mafi karancin abin da aka samu aka a goma sha ɗaya an samu sha uku malam suku suka ce za ka iya ba adadi saboda hadisin abdullahi bin umar salatul laili masna masna bibibibibibibibibi to wannan me yake nuna maka cewa adadin nafila ga mai yin nafila ga wanda ya zaba wa kansa ya fi adadin farali da haka sai zama ɗabi'arta kenan tana bukatar sauki saboda tunda adadinta zai iya yawa to idan ba a sauƙaƙe ta ba to za ta yi nauyi musamman a ce mutum sa kansa zai amma in aka sauƙaƙe ta to sai yin ta yi sauƙi to ana son kuma a yawaita yin ta mutum da kuwa ana so a yawaita yin ta to akwai bukatar a sauƙaƙe ta don a yawaita yin nata to idan ana so a sauƙaƙe ta kuma don a yawaita yin ta to za a samu bambance bambance tsakanin da farashi shi ne maganar da malam yake yi a maganar da malam ya yi a muƙaddimar wannan batun na cewa asali da farali da nafila abu ɗaya ne wannan yana daga cikin abun da ɗalibin ilimi a ya wajaba a gare shi ya dinga la'akari da shi shine a riko da asali riko da asali asalin nan ko dai al'amrul awwal al'amari umarni na farko da aka yi akan abu har sai an samu wani umarni sabo amma in ba haka ba muna nan akan umarni na farko wannan shine al'asu ko kuma bara'a asliya bara'a asliya bara'a asliya tana nufin hukuncin da asali babu shi haka ba za ka zo da shi ba sai da dalili wannan yana babin halal haka a babi na ibada ana samun al'amrul awwal idan shari'a ta yi umarni da abu tun karon farko to yana nan a yadda yake ɗalibin ilimin ya faɗi wani ya fahimci wannan zai huta da abubuwa da yawa kuma wasu rigingimu na sahar da'awa a yanzu da a saha ta ilimi ta yanzu duka za ka samu wasu masu manzanni sun rasa irin wannan foundation sai a dinga kusun sun abu alhalin ko dai yana babi ne na al'amrul awwal tun umarnin farko ba abin da ya canza kawai kamanni suka canza shi amma hakikaninsa yana tare da asalin umarni ko kuma yana babin bara'a asliya ba dalilin da zai sa yanzu ka zo ka ka haramta wa mutane ba da dalili ba an gane ko za su da wanda ya bibi maganar malamai akan akan ramukon sallah to sabanin za ka samu yana yana daga yana daga wannan wannan wannan matsala shin mutumin da ya bar sallah da gangan ya watanni ko ya shekaru bai rama sallah ba bai baya sallah shin yanzu da ya tuba akwai bukatar ya rama waɗannan sallolin da bai yi ba kaga da yawa daga cikin malaman fiqh sun tafi akan cewa ya rama me yasa saboda ihtiyati ihtiyati sannan kuma suna ganin cewa duk abin da ya wajaba ya riga ya wajaba akan mutum kuma bai sauke shi ba to wajibin yana nan akan haka ya sauke shi duk abin da ya wajaba a kanka kuma baka sauke shi ba to wajibin baya sauka daga kanka har sai ka sauke shi wanda wannan kuma idan ka dubi babun tuba da ka ce tuba tana rushe wannan tuba tana rushe wannan domin kafirai ma kenan idan sun musulunta kafirin da ya shekara sun yi musulunta sai ya ramo sallolinsa tun daga shekara hamsin da biyar saboda ai zance mafi inganci yadda ake umarninmu haka ake umarnin kafirai wa ziyada umarnin da ya shafe mu ya shafe su dana alkiyama za a tambaye su akan kafircin su za kuma a tambaye su akan umarnin da Allah ya ba ba su aikata ba to kaga in haka ne su ma an umarce su to idan su ba za a ce su rama ba to haka duk wani wanda shegantaka ce da iya shege ta sa yake sai ya zo ya tuba to tubarsa ta rushe a hakkin da ke kansa na baya sai dai a tsora to ba nan nake so mu je ba yadda nake so mu je shine yanzu ku da kuke cewa ya rama eh mun ji dalilin da ya ce masa ya sallah mun san dalilin da ya ce masa ya sallah mun san dalilin da ya ba shi lokacin sallah amma ku yanzu kuka ce ya rama me dalilin ku ne ya rama in kuka ce wancan dalilin da ya ce masa ya sallah sai suka ai dalilin da ya ce masa ya sallah ya ba shi lokaci da lokacin sallah ya wuce yanzu akwai bukatar kuma wani dalili sabo ba wancan ba ba wancan ba don haka asali umarnin da aka bashi ne ya sallah a cikin a umarni na farko ne yanzu akwai bukatar umarni na biyu na cewa ya rama in babu to shi kenan wancan laifi ne ya riga ya yi shi kuma ba mu da wani dalili da za mu sa shi ya rama na rama wancan ya wuce sai dai tuba masa ومن هذا جسكي أن القيام في الفرض على القادر ركن لا في النفل daga cikin bambance-bambancen akwai annal kiyama fil fardi ala al-qadir rukun tsayuwa a cikin sallar farilla ala al-qadiri amma akan wanda yake da iko rukun rukuni lafin nafili banda anafila anafila tsayuwa ba rukuni ba fa yasihu an-naflu jalisan lil udri wa ghayrihi don haka yana inganta yin nafila a zaune saboda uzuri kai ko ba uzuri ma shi ne zai ce wa gairi ko da uzuri ko ba uzuri nafila a zaune yanzu haka nan mutum mai san wani har zai iya zama ya nafila salatin sa kalau haka ya zaɓa kansa walakin na salatul ka'idi ghairul ma'zuri wa salatul ka'idi ghairul ma'zuri ala nisfi min ajri salatul ka'idi sai dai kuma sallar wanda yake zaune ba mai uzuri ba.
Na'am. Bambancin ya ɗan yi yawa.
Na'am.
Na'am.
To.
Tun farko aka ce fa minha أن القيام على القادر ركن في الفرد لا في النفل.
Okay. Okay.
Sai a gaban ma kuma.
Eh to. Shi wannan ai baka da matsala.
Eh.
Rukunin fil fardi la fil nafli.
Na gaba.
Na? Eh. Eh. Cire fardu ne kawai ko?
Eh.
Na.
To a gaba kuma sai aka ce Fikkun na fulu jalisan.
yawa lil qa'idi lakinna salatal qa'idi ala nisbi.
ma'azur ne kawai ba san sa a ciki ba.
Oke ma'azur ne babu? To yasukun na fulu jalisan lil uzuri wa ghairihi. Babu wannan? wa haba sai aka ce fa yasifu naflu jalisan mm, lil qa'idi
jalisan lil lil qa'idi lil qa'idi Walakin na salatar a a fa yasifu naflu jalisan lil qa'idi me jalisan wa me qa'idi eh al qa'id wanda yake zaune jalisan wanda yake zaune Mm. fa yasifu naflu jalisan lil uzri wa ghairihi wannan shine uh, shine zai fi zama daidai sun ya zama eh, nafila tana inganta eh, jalisan a zaune da uzuri wa gairihi ko da uzuri ko ba uzuri wannan ya fi fitar da ma'ana mai kyau Mm. bil uzuri wa gairihi na'am walakin na salatul qa'id nan fa ghairul ma'zuri ولكن الصلاة القاعدة على النصف كون اوكي دي دي سلة sallar wadda yake na zaune ghairul ma'azuri ghairul ma'azuri wanda ba mai uzuri ba alal nisfi min ajli salatul qa'im tana da rabin ladan wanda ya salla a tsaye to nan abin da ya faɗi a nuskar ku cewa ghairul ma'azuri yana da matukar muhimmanci nafsun hadisi yace salatul qa'imi salatul qa'idi ala nisfi min salatul qa'imi sallar na zaune rabin ladan sallar na tsaye to wannan idan ka ɗauke shi a haka zai baka cewa kenan hata marar lafiya da ba zai iya tsayuwa ba yake sallah a zaune ina ladan rabin wanda ya tsaya zahirin hadisin haka yake nuna da malam yace ghairul ma'azu wanda ba mai uzuri ba wannan ya fito maka da wata ma'ana a cikin hadisin cewa ashe wanda ya zauna da uzuri to shari'a za ta ba shi cikakken ladansa wanda kuma wannan shine ya tamasha ma a kawai da shari'a wannan shine zai tafi da ka'idodin shari'a saboda Allah madaukakin sarki baya kama mutum da abin da ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan wus'a din kuma ikon mutum din kuma a kansa Allah ta'ala yake yake yake biyar sa haka tun da yanzu ikon sa shine zama ba zai iya tsayuwa ba to Allah madaukakin sarki ne alfarma ne fala ne to kawaid shari'a da da usulut tashri' suna nuna cewa mai uzuri mai uzuri baya rasa cikakken ladarsa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin tafiya yaƙi ma yace inna khalfana bil madinati aqwaman ma tarakna shi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'an habakahum al udhr a madina mun bar wasu mutane yace a madina mun bar wasu mutane yace ba wani ba wani kwari da za mu keta ko shi'ib shi'ib shi ita ce hanya tsakanin duwatsu ko wata wani kwararo da za mu keta tsakanin duwar wasu a cikin gefen daji illa wahum ma'ana face suna tare da mu habasa hum al'udhr udri ne yake su ba su zo ba suna tare da mu tare da mu da kame al'ajr al'ajr kaga kenan udri baya hana lada yawwa don haka da malam yace غير المعذور wannan wannan jumla tana da muhimmanci wa minha daga cikin mamace mamacan jawazu salati nafli lil musafir rakiban mutawajjihan ila jihati sayrihi halaccin sallan nafila lil musafiri ga matafiyi rakiban wato kan abin hawa bisa abin hawa mutawajjihan ila jihati sayrihi yana mai fuskantar wato fuskar tafiyarsa jiha nahiya yana fuskantar nahiyar tafiyarsa wa kadhalika mashiyan hakan nan kuma ma idan akan kafa yake tafiya ko wance ko ko tafiyar abun hawa ko tafiyar kafa asayir mala yana ishara zuwa ga cewa asayir tafiya ce akan abun hawa almashi tafiya ce akan kafa su sawon akan abun hawa ne ko akan kafa ne inda yana fila ce zai iya yi yana fuskantar wato nahiyar tafiyarsa wa sawa'un kana safaru tawilan aw qasiran kuma duk ɗaya ne wannan tafiyar mai tsawo ce aw qasiran ko kuma ba mai ko kuma gajeriya ce wa amma al-farq amma kaga farali fala yasifu ala zahirati baya inganta a yi shi akan abun hawa illa inda littirari ilai sai dai lokacin da aka matsu zuwa ga yin kwarin a haka ka khaufin ala nafsihi bi nuzulihi kuma ya tsora cewa kansa da saukarsa ni sauka wani abu zai faru da shi a wajen wannan jejin ba a tsayawa idan an tsaya akwai kidnappers kuma gashi idan an ci gaba da tafiya aka ce sai an fita daga jejin to magariba za ta iya kuma bai yi la'asar ba kaga wannan khawfin ne ala nafsi aw khawfi aw khawfi fawati ma yaduruhu fawatuhu ko kuma jin tsoron abinda kufce wasu zai cutar da shi yana ganin idan yake zai tsaya yanzu ya nemi ruwa ya yi sallah to can yadda yake so ya je to kashe zai zuwan banza zai je samu an tashi kuma idan aka tashi kuma to duk tafiyar da yayi da duk wahalar da yayi da dukiyarsa da waye duk yayi asara shine khawf ma yaduruhu fawatuhu khawf fawati ma yaduruhu fawatuhu ya tsoron kubcewar abin da in ya kubce shi to zai cutar da shi to ita shari'a idan kana da wata bukata da zaka cutu idan baka same ta ba to shari'a ita sai ta saurara maka kun ga wata wata falala ta Allah madaukakin sarki akan bayinsa so da yawa Allah subhanahu wataala yakan wato daga mana kafa akan me akan bukatunmu bisa ga nasa umarnin ah, saboda tausayin da yake wa bayansa saboda tausayin da yake wa bayansa ba ka da lafiya ka sha azumi za ka yi tafiya ka sha azumi ba za ka iya sallah a tsaye ba ka yi azumi kaza kaza ba za ka iya kaza ba to kai kaza ba za ka iya kaza ba to kai kaza an yafe maka kaza an ɗauke maka saboda Allah ta'ala yana tausayin bayansa kuma a haka mu ce an kasa mu'amalantar Allah yadda ya kamata an ada yana da abin tausayi aw idza kanat al-ardu ma'an was-sama'u tahturu bil matar ko kuma idan ƙasa ta kasance da ruwa eh ƙasa ruwa ne na
إذا ma'ashiyatan كانت الأرض ماشية ماء والسماء Okay.
تعقل to ai, to nan babu mashiyatan amma wannan ƙarin mashiyatan din zai zai fitar da ma'ana mai kyau eh au idza kanat al-ardu mashiyatan ma'an ko idan aka ce ƙasa tana gudanar da ruwa ƙasa tana gudanar da ruwa mashiyatan ma'an eh tana kwaranya tana gudanar da ruwa wasama'u tahsulu bil matar ko sama ita kuma ita ma tana kwaranyar da ruwa Mm. sama tana kwaranyar da ruwa ƙasa tana gudanar da ruwa to ko ko- ba su ba wace su biyun sun haɗu ba ƙasar ruwa ne ba yadda za ka sauka ka yi ka- ka- ka- ka yi sallah ko kuma ruwan sama ake kelawa kamar da bakin kwarya sai da ba da za ka tsaya ka yi sallah a haka kaga wannan uzuri ne uzuri ne ba shari'a ba ce duk wanda zai ce a fita cikin tsananin ruwan sama a yi sallah saboda lokacin sallah ya yi ba shari'a ba ce ba bai san Allah ba wa nahwi zalika min masail al-idraf da makamancin haka daga cikin mas'aloli na cutarwa daga cikin mas'aloli na cutarwa to wannan ah, mas'aloli na cutuwa wan- wannan yana sa yana sa a a yi sallah a yi sallar farilla akan abin hawa kuma idan zai yiwu a fuskanci alkibla akan abin hawan a hakan nan to sai an fuskanci alkibla idan zai yiwu a tashi a tsaya to sai a tashi a tsaya kamar ababen hawa irin na jirgin ƙasa da jirgin sama kaga su ba a tsayawa in an tashi an tashi kenan don haka amma kuma za ka samu ana iya tsayawa ana iya fuskantar alkibla eh sosai ana iya tsayawa kuma ana iya fuskantar alkibla ko jirgin sama ne in ya daidaita to za ka iya neman alkibla in ba ma alkibla da ke yi ba ka juya ka fuskanci alkibla ka sallaka ba a rasa wuri saman shi jikin ƙofofinsa shi ƙofofinsa akwai space duk wurin ƙofa akwai space za ka shi ma jirgin ƙasa ana samun space to sai ku sallar ku wannan babu babu matsala ko kwanan nan na yi sallah a jirgin kasa amma ba ta da daɗi irin jirgin kasan mu dai na nan na na nan na na Kaduna Abuja ba ta da daɗi saboda saboda yana dan abun yana kaɗawa yana kaɗawa gaba ɗaya kana sallar babu abuna amma dai ka yi ta hakan ya fi in dai har lokacin ka zai fita amma sallah ce da za a yi mata jamu ta akhir to ka bari ka sauka ka yi ta an ya fi akan kuma a ce za ka yi ta a wannan a wannan yanayi ومنها أنهم اشترطوا في الفرض أن يسل الرجل أحد عاتقيه دون النفل daga ciki mara yace sun sharɗanta a farali sun sharɗanta suwa
Nanon fito.
na Nanon fito.
na ina au malamin mazhaba malamin mazhaba ita mazhaba Kana ne da Aliya. Sun sharɗanta fil fardi an yasura rajulu ahada atikai. Mutum ya suturta ɗaya daga cikin kafaɗinsa dunan nafi a banda nafila. Sun sharɗanta a farali suturta ɗaya daga cikin kafaɗu ko da ɗaya ce a kafaɗu amma banda a nafila. Mala ya ce ma'a annas sahiha duk da zance mai inganci istiraku ma fi hadha al-hukm da nafila da farilla duk ɗaya ne a wannan hukunci wa anna jami'a mashru'un fihi satrul mankibi la wajib kuma dukkanin su da farali da nafila mashru'un fihi satrul mankibi an shar'anta fiturta kafada la wajib ba wajibi bane kun ga nan da malam yake mashru'un fihi ku kula da yaran ko da bai ce la wajibin ba ya gama da kai da yace da yace wa annal jami'a mashru'un fi instrumenti da yace mashru'un fi ya kauce maka lafazin ne lafazin wajibi eh ya kauce maka lafazin wajibi ne da ya ce wa annal jami'a yajibu fihi sutrul manki to ya baka hukunci amma da yake mashru' kuma ku dauka a ko ina kana karatu kaje an ce mashru' shuri'a kaza kaza mashru'un to ka sani cewa an kauce wa hukunci ne iyakaci abin da ake so ka sani shine shari'a shari'a ta ba da umarni amma yanzu wato ba a ba, ba a kai ga zuwa ga a tantance maka wannan umarnin na wajibi ne ko na mustahabi ba wasu dalilai ne suka sa kuma ba a yi maka wannan furucin ba an gane yawwa لأنه غير عورة mana yace domin gurin ba al'aura bane balle ya zama wajibi yake shi kuma balle ya bambanta farz da nafila wal hadithu la yusalliyanna ahadukum fi thawbin laysa ala ashifihi min shay'un wannan hadisin na Abu Huraira da manzon sallama yace la yusalliyanna ahadukum fi thawbin fi thawbin kar ɗayan ku yi sallah a cikin tufafi guda ɗaya laisa ala atiqihi minhu shay'un babu komai na tufafin akan akan kafadarsa yace amun fil fardi wan nafl wannan ya ga mai fardi da nafila to ba dalilin mu ke bai nafila ban da fardi malam da akku kula da wata ibara da malam ya ba yace yace li annahu ghairu fardi tunda tunda tunda li annahu ghairu awra tunda kafada ba al'aura ba ce ba tunda al'aura ce to nan ne za ka iya ganin akwai akwai wani tasiri da zai bambanta farari da nafila amma ba al'aura ba ce tunda ba al'aura ba ce ba me zai bambanta farari da da da nafila illa iyaka malaman fikihun lokacin sukan yi irin wannan ne saboda sukan ga girman farari sama da girman nafila an gane to anan mu kula mu ɗaliban ilimi idan za mu dubi bambancin farari da nafila ta fiskar girman sha'ani a ce farali ya fi girman ya fi nafila girman sha'ani wanda malikiya sun yi riko da wannan sosai a masail da yawa har suka hana mai farali ya bi mai nafila har suka zo suna hana mai alwalan nafila ya sallar farilla da ita saboda suna sun bambanta nafila da farilla ne da ganin girman to amma idan ka dubi cewa dukkaninsu sallah ne kuma da farin da nafila kowace kabbara za a yi a fuskanci alƙibla kuma a tsaya gaba ga ubangiji tsarkakakken sarki mai bambancin girma to bambance bambancen shari'a ce dama za ta bambanta ba mu za mu bambanta to in ka dubi bambancin farai da nafila ta wannan fiska cewa farali al'amarinsa abin kambamawa ne abin girmamawa ne abin kaza ne abin kaza ne amma nafila duna zalika nafila kuma ita ko yaya ba to shine sai ka zo da irin wannan bambance bambancen da ba su da tushe ba su da tushe kuma a nan din ma idan ka duba shari'a za ka ga cewa shari'a ba ta kalli farali ba ta kalli farali wato akan nafila da kallo irin na na girma ba domin ba haka ba ai farali shi akan rage shi ma saboda halin tafiya raka'a hudu ce sai kai biyu amma ba a hana kai nafila ba da kan kujera ka ta ta ta nan ka ayyai tu Amara littafi ne. Ya samu littafi a samu kuɗi ba ba a hana ka yin nafila ba a halin tafiya in kana kaso kaga ita farilla an rage yawanta an rage yawanta amma ita kuma nafila ba a hana ka yin ta ba kuma in kana so za ka yi kasarun ka raka'a biyu kai nafilar ka raka'a hudu kaga a nan wanne- wanne za ka ce yafi girman sha'ani Allah ya janya nasa nafila kuma tun da zaɓinka ne an barka da zaɓinka kai abin da kake so to in muka dubi bambancin farali da nafila muka ce bambanci ne na wannan fa- farali ya ta sallar farali ta fi nafila girman sha'ani to za mu ga cewa shari'a wani lokacin ma takan sauƙaƙe farali ta bar mutum da nafilarsa ya abin da yake so faralin gashi nan guda biyar aka ɗora a yini nafila kuma rawatib ma guda goma sha biyu amma bambancin da malam ya ambata mana kutiba ka tullabi ilm kutiba wannan bambanci na da matukar muhimmanci mu fahimce shi ya fi zama me bambancin shine ita nafila an sauƙaƙe ta don a yawaita ta an sauƙaƙe ta don a yawaita ta so ba bambancin shine farilla ta fi nafila girman sha'ani ba bambancin shine ita nafila an sauƙaƙe ta ne domin a kwaɗaitu wajen yawaita aikata ta saboda gyaran da za ta yi a farali duk yadda san da farali ya san waya da nafila za a yi gyaran to ana son ka yi ta da yawa ka yi ta da yawa don kar faralin ka ya san matsala domin shi da shi za a lissafa maka jama'a an gane to idan ko haka ne idan bambancin shine ita nafila don samun sauki ne aka- aka bambanta ta da da farilla to akwai abubuwan da kwata-kwata bai kamata ma a kawo su a matsayin bambanci tsakanin farilla da nafila shine malam ya kawo yanzu kamar wato wato rufe kafada kamar rufe kafada ba wani bambancin farali da nafila tunda ba al'aura ba ce inda al'aura ce sai a ce to za a sauƙaƙe a nafila in ba a in in an tsananta a farali an sauƙaƙe a nafila dama nafila ta gaji haka amma ba al'aura ba ce inda ba al'aura ba ce tunda manzon sallama ya ce ya ce kar ɗayan ku yi sallah da tufafi guda ɗaya ka faɗarsa ba wani abu to wannan ya haɗa farali da nafila ba abin da zai bambanta wa min ha daga ciki jawazun nafil fi jawfil ka'aba halaccin yin nafila a cikin ɗakin ka'aba bi khilafil fardi ala al-marhab da sabanin farali mala yace amma a marhaba ba iya mazhabar hanbaliya ba ba iya mazhabar hanbaliya jamhurun a imma sun tafi akan cewa ba a nafila a- ba a farfarali a cikin ɗakin ka'aba ana far ana nafila ne kadai banda farali saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ɗakin Ka'aba yayi nafila yayi sallah amma nafila da ya farilla a ɗakin Ka'aba sannan suka ce kuma idan ka shiga cikin ɗakin Ka'aba kace za ka yi sallah sai dai ka fuskanci tsagi ɗaya daga cikin tsagin ta hudu sai dai ka fuskanci nahiya ɗaya tana da nahiya hudu a cikinta to nahiya hudun nan gaba ɗaya take Ka'aba saboda kace suka fuskanci nahiya ɗaya a ciki kaga sauran uku baka fuskance su ba kaga kenan wanta na Ka'aba ka fuskanta to tunda an ga manzo Allah sallama yayi nafila a ciki to wannan masu abun ne ba wanda yake ce ba za a yi ba wannan kan kowa ya yarda a yi tunda masu abun sun yi. amma tunda nafila yayi dama in ba dan an ga yayi ba kowace ma ba za a yi ba amma tunda nafila aka ga yayi to kar wani ya kara akan nafila kai wani shiga ce zai fara don ba ta cika ka'aba ba don haka sai malaman fiqh suka hana farali suka halatta nafila an gane malai ce wa sahihu amma abin da yafi inganci adamul man'i aidan fil fard ba a hana bar a farali لأن الحديث الذي احتج به على المنع ما لا يشتبه ده حديث الذي يكون جاد شيء أكن هنا غير صحيح بإن كان شبع فبقي الأمر على الأصل ده هكا في الأمر ينانا أصل فأما وانا حديثي ما لا يكي نفي ينا نفي ينا نفي حديث عبد الله بن عمر أتكي سنن ابن ماجه cewa manzon sallama ya hana a yi sallah a wurare guda bakwai daga ciki faukal ka'aba kan ɗakin ka'aba waɗanda suka hana yin farali a cikin ɗakin ka'aba da wannan hadisin suka yi riko suka ce to an hana sallah a kan ɗakin ka'aba la shakka kuma kan ɗakin ka'aba kan ɗakin ka'aba yana nufin yana nufin fuskantar wani waje ne dunar ka'aba wanda ba ka'aba ba alal akal za ka yi hukunci kace fuskantar wata nahiya ce banda sauran nahiya guda uku kamar sallah a cikin kawa da ka tunda an hana to shikenan cikin kawa ba za a yi ba to malai yace wannan hadisin to bai inganta tunda bai inganta ba sai malai yace to za a yi riko da asali asali shine tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah a cikin ɗakin Ka'aba to za a iya sallah a cikin ɗakin Ka'aba kuma masu riko da wannan fahimtar suka ce duk da nafila ya yi wa ya sanashe mu cewa inda falalin ta kama ya a ciki ba zai ba ko ita nafilar ba sallah ba ce eh ta haka asali shine kawai tunda ya yi sallah a ciki sallah sallah ce da haka za a yi har sallar farilla don haka malam yana yana ya kawo wannan bambancin amma yana mai inkarinsa yana tare da cewa za a iya yin hasalar farilla a cikin a cikin ɗakin kaba amma ni kamar na tare da wannan fahimta wa minha anna awqatan nahyi khassatun bin nafli dun al fard daga ciki akwai cewa lokutan da aka hana sallah khassatun bin nafli sun keɓanci sallar nafila ne dun al fard banda sallar farilla eh lokutan da aka hana sallah kamar yaushe bayan sallar asuba lokacin da rana ke fitowa tsakiyar rana bayan sallar la'asar lokacin da rana ke faduwa wannan duk an hana sallah a cikin su sai malam yake to wannan ya ce banci nafila ne banda farilla bayan sallar asuba wanda bai yi sallar isha ba bayan sallar asuba sai ya tuna zai isha wanda bai yi sallar azhar ba bayan sallar asar sai ya tuna zai asa ko da ku lokacin rana tana shirin faduwa zai rama ta domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man adraka raka'atan qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-'asr duk wanda ya riski raka'a kafin rana ta fadi ya riski al-asr yana ana sallar lokacin amma ta farilla kaga in an ce za ka in ka riski raka'a kafin rana ta fadi to ai kuwa kenan kayi raka'a daya kafin ka kawo uku rana ta faɗi magariba ta yi ya kace ka samu la'asar kaga kenan lokacin da ka fara sallar rana ta shirin faɗo kuma an hana sallah a lokacin wannan ya nuna kenan sallar nafila aka hana ba sallar farilla ba haka wannan bambanci ne mai kyau wa min ha daga ciki ma qala ashabuna bi jawazi yasiri shurbi fi nafli duna al-fard daga ciki akwai abin da malaman mu suka faɗa malamanmu na mazhabar hambaliya bi jawazi ya shirin shurbi da halaccin shan ruwa ɗan kaɗan fin nafili a cikin nafila dunal farzi banda farilla banda tunda an halatta tunda an halatta aiki ɗan kaɗan a cikin nafila to don haka in ta kama mutum makogwaransa ya ɗan abin ana sallar tarawihi abin ya ci tira makogwaro ya cije sai dan yi haka da ruwan faro a gefen abin dan yi haka sai dan gutsa sai haɗiya ya gyara murya ya ci gaba da sallah suka ce wannan babu komai na fi babu komai wa min ha daga ciki anna man da salafi fardin wajaba itmamuhu duk wanda ya shiga farilla wajibi ne ya cika walam yujuz qat'uhu bai halarta ya katse ba illa li uzrin sai inda wani uzuri bi khilafin nafil sabanin sallar nafila tuman da ya kabbara zai yi sallar farilla misali zai yi sallar la'asar ya shiga sallar da niyyar la'asar yana cikin yi sai ya tuna bai yi azhar ba to ba yankewa zai yi ya sake ikama ya azhar ba a'a dole ne ya ci gaba sai mai tunafila sai mai tunafila saboda ya fara ta a faransa to dole ya karasa ta a matsayin nafila ce dawo sai a zaharinsa amma in nafila ce ya shiga kamar wanda ya fara nafila sai aka tada kama to wannan zai iya katsewa zai iya katsewa wanda shine zance mai inganci ba zai zo yana yin sallah liman yana yin sallah ba sai ya katse amma wanda suke cewa Allah ta'ala ya ce يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم karku bata ayyukanku malam shafiqi Allah maka rahama yace anan wala tubtilu a'malakum nan da ridda ake nufi eh ba bata aiki irin kana sallah wai kabari ba shi ake nufi ba kar ku bata ayyukanku da ridda eh saboda abin da ya zo a cikin ayoyin sama إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم أه؟ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول رسول كافر شيء سك حنا متاني يداد الدين الله سك توشي سنكما سك ربط أحبا دمان الله sallallahu alaihi wasallama bayan kuma shari'a ta zo musu Allah ta'ala ya ce lan yadurru Allah shay'a ba su taɓa cutar da Allah da wannan abu wa sayuhbitu a'malahum kuma Allah zai rusa ayyukansu sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku kan mu'minai atiiu Allah wa atiiu rasula ku da'a wa Allah ku da'a ma'aikin Allah wala tubtilu a'malakum kar ku bata ayyukanku da ridda kar ku bata ayyukanku da raba tsaba da ma'aiki na haka ba bata aiki ne na shiga na karya azumi ko na ko na ko na karya sallah
da wannan ko mutum ya kulla raka zai kasance
a karatu muke a yanzu kawai wannan mutum da ke so na mu je na mu je tunda karatu muke za mu je nan din Eh. an gane ko don haka a bi khilafin nafil sabanin nafila ita mutum yana iya katsewa illa al-hajj wal umrah in ban da hajji da umra su kan ittifakan ba a farawa abin irin yadda mutum yake fasa azumi ko yake fasa abinan sallah in yana yi ko yake fasa alwala yana cikin yi sai ya ji kawai shi ya fasa ma sai ya tashi to ba a wa hajji haka ba a umra haka ko na fila ne da mutum ya riga ya ɗauki harama dole sai ya yi wa atimul hajja wal umrata lillah wa hadha farqun 'amun bainal furudi wan nawafil min salatin ghairiha mala yace sai dai wannan kuma bambanci ne da ya game fallai da na filfili min salatin ghairiha na sallah da ma wanda ba na sallah ba magana katsewa shi yasa malam ya kawo misalin hajji da umra muna magana akan sallah magana katsewa nafila bambancin nafila da farali malam yace wannan bambancin ba iya na sallah ba ya hada sallah da wasu ibadu sai ce wa alam anna hadhihi al-furuqa sani cewa waɗannan bambance-bambance ghairul furukil amma to ba fa ba wato daban ne da bambance-bambance al'amma wanda suka game ibadu gaba ɗaya wayannan bambance-bambancen da aka ambata ka sani cewa bambance-bambancen da suka ke bin sallah ghairul furukil amma ba bambance-bambance ne waɗanda suka game sauran ibadu ba bayan alfara'id wal nawafil tsakanin farillai da nafilfili na sauran ibadu a min ta'ayyun al-furudi bambance bambancen da suka hada da ta'ayyun al-furudi wato ayyanuwar farali ayyanuwar farali amma nafila ba ta ayyana ba farali ta wajibi ne akan mutum bi ainihi nafila kuma ba wajibi ne akan mutum ba wal isma wal ismi والعقوبة على تاركها لغير عذر da kuma laifi da azaba akan wanda ya bari babu uzuri wa taqdimiha inda muzahama da gabatar da farilla lokacin cunkoso wannan yana gaya maka waɗannan abubuwan waɗannan abubuwan da yake lissafa maka yanzu su ne bambance-bambance amma tsakanin farillai da na filfili ba na sallah kaɗai ba eh a ko'ina in ka ji farilla ka ji nafila to farilla wajibi ne nafila kuma sa kai ne a ko'ina in ka ji farilla ka ji nafila to ka sani cewa ita farilla barinta akwai akwai narko akwai azaba a barinta kuma sabo ne barinta nafila kuma ba sabo bane kuma babu azaba ko farko nafilar azumi ne ko nafilar umra ne ko nafilar hajji ne ko kaza ne sannan kuma wata kadimi ha inda muzahama duk a yadda ka ji farali da nafila to ka sani cewa idan an samu cunkoso to ana gabatar da faralin akan nafila inda ramadan in yazo ai mutum ba zai ce kuma yanzu Rama- litinin da ramadan zai azumi litinin ya ajiye ramadan ba yawwa yawwa don haka a- a lokacin da aka samu cunkoso to farali ake gabatarwa na komai ba iya sallah ba sai ya ce kuma wa izami ajriha da kuma girman lada a kome girman lada na- na na farilla ya fi girman lada na nafila wa rifati darajatiha sannan ɗaukakar daraja a kowane farali a kowane nau'i na ibada a- a- a- a- darajar farali ya fi darajar nafila fa inna hadha ma'lumun min haddil fardi wa haddin nafil malam yace wannan sananne ne daga wato ma'anar farilla ma da ma'anar nafila daga ma'anar farilla ma da ma'anar nafila za ka ɗauki wannan la yuhtaju ila dhikrihi fil masail al muayyana wannan ba bukatar ambaton su a mas'ala ayyananniya in ana magana bambancin farillar sallah da nafilar sallah ba bukatar ambaton waɗannan sanannun abu ne ko ana magana akan bambancin farillar azumi da nafilar azumi to ba bambanci shigowa cikin waɗannan domin su waɗannan sun game kowane farali da kowane nafila وإنما يذكر عند الكلام على الأمور الكلية العامة أنا أمبتن waɗannan ne yayin da ake magana akan al'amura da suka game al'amura da suka game dukkan ibadu za a yi magana akan farillai na ibadu gaba daya ko na na ibadu gaba daya to anan ne sai aka kawo waɗannan abubuwa Allahu a'lam za mu iya ƙarawa ko kuwa ya tafi ko to Allahu a'lam ni kaɗai ne nake ɗan jin ɗan jin dumi-dumi ko kuma akwai bukatar a kunna fanka ko haske ko haske idan kai kana ko da number one haske ma za a iya kunna malama kwallo ha sun yi yawa yawo haka ne yayi to fankar wanda ta gefen nan to wanda ta gefen nan yawo daya ma yayi Hmm? kana bukata bari aka daina yin ka sai da madana da
na za ta rubuta